الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضا الله سبحانه وتعالى وبركاته من وتا دوام من zaman lafiya a ƙasar mu isar mana sharrin dukkan masu kulla mana sharori a ƙasar nan tsere da musulmi daga dukkan sharrin da ake kulla musu kiyaye mu fitinoni na yau da na gobe albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولا تحسبن الذين كفروا مؤجدين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير نعم وأقيموا الصلاة وسيد الصلاة وسيد الصلاة شيء كبايد إتا أتكن ركننتا ومن صلاة ita ce mai irajin bawa kamar yadda shehu yake faɗa dubbawa lokacin da ya sallah to yayi mi'raji tsakaninsa da ubangiji me yasa yace mi'rajin bawa ne saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to kaga ganawa da ubangiji ko ya nuna kenan kayayyanke dukkan fagage mun haɗu da ubangiji ga ka gashi saboda haka wanda yake sallah ya je sallah a ranar ubangiji ya san ya zo gaisuwa wanda bai yi sallah ba kuma a ranar ubangiji ya san bai yadda shi bawan Allah ba ne Allah ya ce ta ku tsaye da sallah tsaye da sallah kuma ya kunshi a ba da ita da sharuɗanta da rukunanta da cikakken ɗahara da kushu'i da tawadu'i da nuna cewa mutum yana yi kuma da ikilasi wa atu zakata ku ba da zakka wato abin da zai tsarkake dukiyoyinku wa tsi'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuna yin haka la'allakum turhamun wataƙila ku Allah zai ji kanku Allah subhanahu wata'ala ya umarni da tsaye da sallah domin as-salatu imaduddin sallah ita ce shikin addini manzo sallallahu alaihi wasallam ta awwalu ma yahasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat farkon abin da za a hisabi wa bawa a ranar kiyama shine sallah fa idza salahat salaha al-amalu kulluhu wa idza fasadat fasada al-amalu kulluhu da aka duba ga sallan ka tayi kyau to komai yayi idan sallah tayi muni komai ya baci fayil din da za a dora a sama ga fayiloli nan a ƙasa da yawa fayil din zakka fayil din hajji fayil ɗin sadar da zumunci fayil ɗin alheri fayil ɗin fayil ɗin ciyarwa domin Allah fayil ɗin zikiri fayil ɗin salatoci ga annabi fayil ga sunan fayil fayil daban-daban na ayyukan da ake yi domin a samu yardan Allah to amma daga an zo sai a ɗauko fayil babban fayil sai a ɗora a kai shine fayil ɗin sallah idan aka buɗe fayil ɗin sallah aka yi cikin aka ga komi neat complete shikenan sai a shiga bincika sauran fayil fayil din kuma amma idan aka daga fayil din sallah aka ga gaba ɗaya ba ta da kyau to sai a tattara kayan duk sai a yi fakin gefe ba za a duba sauran fayil din ba saboda haka sallah ita ce alaƙa tsakanin Allah da bawan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya musu al'ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salat alkawari tsakaninmu da wanda suke cewa su musulmi sallah man tarakaha faqad kafara wanda duk ya bar ta kafiri ne saboda haka babu abin da mutum zai yi ya zama yana da rijista a gaban Allah da sunan sunansa musulmi to sai ayi sallah babu abin da za ka yi ka burge Allah ya wuce ka yi sallah manzo sallallahu alaihi wasallam baya da lafiya amma haka za a zai dora hannunsa tsakanin anas da sayyidina aliyu ana jansa yatsansa babban yatsansa tana zanen ƙasa har a zuwa ajiye shi a sabu kadin san hadisan jiyar wannan na sayyidina abubakar wanda ya kasance annabin na sallah a zaune sayyidina abubakar yana daga murya yana isar da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inda a ce akwai wani wanda sallah za ta zama ka duba ba baya da lafiya ne fa da akwai wani wanda sallah za ta zama masa abu mai sauki ya zama babu matsala to bai kai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo wannan yanayi amma bai barwa a ɗauko shi a kawo shi sahu ba ta ga wannan shine jagoran mu na duniya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sauki ba ga sha'anin sallah to ni ban ga wani wanda ya bunƙasa ya riƙa wanda har sallah za ta zama wani abu mai sauki a gurin sa ba wulaƙanta sallah wulaƙanta Allah ne domin wani abu ne na sila tsakaninka da Allah kace bai da muhimmanci shehu mu shehu zura radiyallahu anhu an kai shi asibiti a london a kwantar da shi ƙa'idodi na asibitin london shine ba a barin wani a kusa da kai sai dai nurse nurse su yi gadin ka su rinka duba ka mun sani ko nan kano kaje za ka ga haka ne ko duk wasu wanda suke sun zo duba ka suke wai masu jinyan kai dai su koma waje amma kyau ya nace sai an bar masa mutum akalla biyu a cikin ɗakin a london aka buga aka buga ya ce shi dai haka yake so ƙarshe dai dole sai da aka sa ya faɗi me yasa ga ka'idan su ba su ne ce to shi ba zai taɓa yadda ya sallafa shi kaɗai ba can aje masa wanda za ya rinka jam'i da su a masallaci to kai waye shehu kenan radiyallahu anhu ba zai yadda baya da lafiya yana gadon jinya sallar ma ba wai sallar zai yi to amma ba wai shi kaɗai ya zama ana sallah ya zama akwai wani jam'i da ya wuce shi bai yi ba ko yana kwance akan gadon rashin lafiyar ne su wa'annan biyun su yi sallar shi ya yi koyi da su to kada ka ji da wai in ka tafi lahira kana wasa da sallah babu rijistan ka a gaban manzon Allah a matsayin musulmi babu ba wanda zai maka garantin wannan dama masu yin garantin kenan Allah sai manzon Allah sai waɗanda Allah ya yarda mutanensa ne su ne malamai masana Allah ɗin to ga yanda suke in kana magana shi su jani radiyallahu anhu wani daga cikin sahabbansa ya ce masa shehu duk abin da kuka ba mu na zikirorin Allah muna iya yi amma ni tashi ni na filolin nan na dare da kake cewa kowane muridin kai kula da wannan ba zan iya ba ba na iya ba ko sai ya ce ba mu mu ba ka cancance shi ba na filolin dare ne saboda akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wane la takun misla fulani kar ka zama kaman wane yake gaya ma ɗaya daga cikin sahabbansa kar ka zama kaman wane kana yaqimul laila fataraka qiyamal layl ya kasance yana nafilolin dare sai bar nafilolin dare to duk wanda suke son su zama ake kai musu mazajen Allah mazajen Allah suna wuce juna ne wajen yawan wajen ibadan dare tashi dare ana nafiloli an ce an ga imamul gazali bayan ya rasu aka gan shi an farki kace imamul gazali kai babban malami ne ka yi rubuce rubuce ka yi littattafai ka rubuta ilmomi iri iri ka yaɗa mutane yaya ka samu ubangijin kai ce na samu ubangiji na mai rahama mai jin kai sai saboda yawan ilmomin da ka ba wa al'umma ya ce kayya surutu duk ya tafi ba mu samu wani ɗaukaka ba sai da wa'annan nafiloli da muke yi cikin dare saboda haka yan uwa ba abin da yake bambanta arne da musulmi sai sallah akwai wani wanda ya zo yi mamban Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan maganganu aka ce a sare kansa ya ce watakila la'allahu yusalli ku bar shi watakila yana sallah sallan ne ta tsirar da shi watakila yana sallah to ko ina Allah yana faɗin haka haka za ga a wasiyar shehu Khalida yana cewa aqimus salata wa atuz zakata tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har kuna son Allah ya yi muku idikan ku na'am shine shehu yace qada'atu rasuli sababun li rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bin manzon Allah shine sababi na samun rahaman Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu ainur rahama dan manzon Allah shine asalin ma rahama wa huwa babul lahi shine kofan Allah man ata min gairihi wanda yazo ta kofan da ba manzon Allah ba lam yasil ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala ba zai isa zuwa ga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ba هو محمد صلى الله عليه وسلم شيني النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد شيني أحمد وحامد شيني حامد والحمد حمد نند أكباش نا أحمد والرحمة درهمة لا يفترق آل باس ربوا سنة دني فعلى هذا saboda haka ne man ada a rasula wanda bi manzon Allah wa salla ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala sai isa ga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ainihin rahmatar rabbaniya wala tasiban allazina kafaru kada ka zaci wanda suka kafurta kai kana ta sallah kana ta ibada kana ba da zakka kana duk abubuwan da Allah ya kallafa maka daga wasu suna ta kafirci suna ta shegantaka suna ta kiyanci ka ce to mu dan me za mu yi ta wahala ga wa'annan suna ta yi ba abin da ya same su Allah ya ce kar ka zace su mu'jizina fil ardi wai za su tsere mana ne a bayan kasa ba su su ita kafircin akwai ranar da za su zo hannu mu kama in mun kama su kuwa wa ma'awahum makomansu annaru wuta wala bisal masir makoma ko yayi muni a ce mutum ya mutu ya tafi lahira makomansa wuta idan Allah subhanahu wata'ala zai kona bawansa wanda bai saba masa ba ma dan nuna kuduransa da ikonsa to me kake zato ga bawan da ya saba masa kuma ya ce zai zai azabta shi din akwai bawan watakila da ya saba masa bai ce zai azabta shi ba misali irin wanda ya kananan zunubai wanda Allah ya ce gafurur rahimun ne in ka nemi gafararsa to bawan da Allah ya ce ni da kansa ya ce ka banni da shi kawai zan azabtar da shi to sai kaga wanda ya ce ka banni da wani zan azabtar da shin nan sai kaga ya azabtar da wanda ma bai yi irin wayannan laifukan ba yau gobara za ka ga ta tashi sai ka ga ta kona awaki ne laifin su ta kona tumaki ne laifin su ta kona shanu ta kona kadangaru ta kona kaji kurmus wa ya kona su Allah ko Allah ne ya kona wa'annan to idan ya ce maka zai kona kafiri kar ka yi shakka sun da ya kona waɗannan ba tare da an yi musu wani hisabi ba to wanda ko ya masa rashin biyayya ya masa tsageranci to wallahi zai kona shi ba ruwansa domin Allah azizun ne zuntiqa haka yace in kana jin shi gafurur rahimun ne to ka wani ta wani guri kuma azizun ne zuntiqa mabuwayi ne wanda yakan azabtar da kai kuma ba abin da zai faru ya ce fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha yace wala ya kafu kuma kuma ba mu tsoron abin da zai faru ba abin da zai faru mun yi kenan amma a duniya ko shugaban kasa ne yace a kama su wani a musu kaza sai ya dan fara tunani to what will come after that me zai me zai faru possibly akwai wani allegations da za a tayar ko ba haka ba yana dan kokarin sanin da inda zai tattoshe to Allah ne kawai yake yi yayi abu kuma ya ce ba abin da zai faru wala ya kafu uku ba saboda haka ka kiyaye mu kiyaye Allah duk bawan Allah ya kiyaye Allah Allah ba abun wasa bane na'am wala bisal masir makoma ko tayi muni Allah ka kiyaye mu
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهم توافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani liyatta azinukum allazina malakat aymanukum waɗanda hannayenku suka mallaka su nemi izinin shiga ɗakin ku wato dalilin saukan wannan aya shine farkon musulunci babu wani wadata dan tantuna ne sai ɗakuna ɗakunan kuma ko kyaure ba a yi ko labule ba a sawa saboda rashin wadata shi kenan mutum ya tuɓe yana kwance kawai sai ga mutum ƙato a kansa ko da rana ko da daddare yana kwance da iyalansa da kowa zai shigo kawai to shine sai aka saukar da wannan aya saboda da yawa ya'ya za su shigo su ga iyayensu a yanayin da bai dace ba su ma hankalin sai tashi damuwa ta same su ko kuma mutum zafin rana da rana mai gida zai kwanta sai ya dan sa dan kwajalle ko dan wani abu kawai dan iska ya hura shi ta ko ina kawai sai ya ga mutum gandam a kansa to duk dai irin wa'annan rashin tsari din yayi yawa aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama yau Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani liyasta'zinukum ladina malakat aymanukum waɗanda hannayenku suka mallaka su nemi izininku mutane suna da bayi mafi yawanci wanda suke musu hidima a cikin gida to kafin su shigo ɗakin ka su yi sallama in sun yi sallama kuma ba su shigo ba su tsaya su nemi izini in shigo ne e shigo ko dakata tukunna wallazina lam yablughul huluma minkum har ma yara yan ƙanana manya kan dama tuntune an riga an ɗora musu wajibi ne sai sun yi sallama kuma sai sun yi gyaran murya kuma sun nemi izini to yaya yara ƴaƴanka to ƴaƴanka ma na cikin gida waɗanda ba su balaga ba ba su zama manya ba su ma an ɗora musu neman izini salasa marratin suna su neman izinin kaman wajen yanayi guda uku sau uku ba wai su nemi izini su ce su nemi izini kalma ɗaya biyu uku ba a'a yanayi wajen lokacai guda uku ga tafsilin yanayin lokacin nan min qabla salatil fajr kafin dai alfijiri ya ke to duk abin da da zai in zai shiga wajen mahaifinsa ko mahaifiyarsa to ya tsaya ya buga kofa bayan ya yi sallama ya ce kuma in shigo ne duk da shi ɗaɗin ne sannan sai an ce ya shigo ya shigo wa in tad'una thiyabakum min az-zahirati da lokacin da kuka cire riganku don ku ta iska daga tsananin garjin zafin rana tsakar rana daga abin da ya kama tun daga kamar sha biyu har zuwa kamar karfe uku to kada wani ya shiga wurin iyayensa sai ya tsaya a kofa ya yi sallama an ce ya shigo tukunna sannan ya shigo wa min ba da salatul isha'i haka nan bayan an yi sallan isha kowa ya tafi ɗaki zai huta to ba wani kuma wanda zai zo ko da ɗa ne shi ya shiga wajen mahaifinsa ko ya ce ta shiga wajen mahaifinta ko mahaifiyanta sai ta tsaya ta ce in shigo ne wannan shine lokacai guda uku da aka ƙayyade me yawa an tashi da asuba kafin a yi sallah ba za ka shiga wurin su ba sai ka nemi izini me yiwa kuma da tsakar rana nan ma ba za ka shiga ba sai ka nemi izini hakan nan kuma bayan an yi gaba sallan isha kowa ya je yana so ya kwanta ya huta to ba za ka nemi ba za ka shiga ba sai ka nemi izini Allah ya ce salatu auratin lakum wa'annan au al'aurori ne guda uku naku lokaci ne da mutum yakan sake sutura yanda yake so ya huta to tunda dai lokaci ne da mutane sukan sake sutura don su huta to lalle ne kar a shiga wurin su a wa'annan lokatai sai an nemi izini laisa alaikum wala alaihim babu laifi akan ku ku iyaye wala alaihim wala akan bayinku ko ƴaƴanku din babu junahun laifi akan ku ba'da hunna bayan wa'annan lokatai kamar abin da ya kama daga walha har zuwa abin da ya kama zuwa kamar sha ɗaya na rana a wannan tsakani ba sai kai kana ɗaya ɗa a gida ba sai kai ta wani laɓewa kana in shigo ne ko kana in shigo ba haka nan misali bayan kaman azhar tun daga bayan kaman azhar har zuwa go- zuwa magariba duk wannan ba a dora maka ba wayannan tsakankanin ba a dora wa mutum ba amma bayan wannan duka mutum sai ya nemi izini dawafuna alaikum ai su ƴaƴan ku dama masu dawafi ne a kanku da bayan ku masu dawafi ne a kanku don su muku hidima ba'dukum sakan ku na na- na dawafi ala ba'din akan sakin kazalika haka nan yubayyinu Allah lakum al-ayati Allah yake bayyana muku ayoyin shiriya waɗannan al'amurra ne na zamantakewa na social life yadda za a rayu cikin kwanciyar hankali da natsuwa da tsari to Allah ya tsara muku wannan wallahu Allah alimun duk jin ka da sani ai ba matsala ai kaza kaza to ka san dai Allah shi ya fi ka sani ko ba haka ba duk jin ka to ai ni ban gama ne ai dai me dalilin wannan Allah ya ce to hakimu in hikima kake ji ya fi ka hikima ya fi ka sanin dalilin da yasa yasa haka ta wajen ilimi in hikima kake ji ya fi ka sanin hikiman da yasa yasa wannan na'am
وإذا بلغ الأطفال منكم الظلم فليستعجلوا كما استعجل الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم to an tambayi ibnu abbasin Allah ya kara masa yadda aka ce to wannan hukunci yana nan yace eh wancan lokaci ana cikin talauci ne da matsala babu kyaure ba kofa yace idan al'adan magidanci yana rufe kofansa yana kulle kofansa to in ya kulle to wannan ba matsala in ka zo sai ka buga kofa sannan ya bude ka shigo amma in ba irin wannan al'adan eh, ya guce ba to hukuncin yana nan amma in matsalan ya gushe to hukunci ya gushe in an matsala hukunci da wata illa in illar ta gushe to hukuncin ya gushe amma kuma kun san kasar mu yana da bambanci idan ka fita kasar nan ka tafi wasu wurare za ka ga abubuwa masu ban mamaki na cewa ba irin rayuwar mu bane yanzu mu nan kawai in ka zo kullum kofar gida duk inda ka bi da rana kofar gida duk a buɗe yake ko ba haka bane kofofi duk a buɗe yake kofar ɗakuna duk a buɗe yake kana bar ƙasar nan kana shiga kamar ƙasashen laraba ko ƙasashen turai ko wani guri sai ka samu duk kofofin su su kuma a kulle yake ko ma ko da rana ne kofar gida a kulle ne sai ka buga a buɗe ma in ka shigo in ka zo ɗakuna ma za ka ga kofofin su a kulle ne sai ka buga kofar mutum ya buɗe maka amma mu namu babu wani sirri dama abu buɗe kawai suke saboda haka al'adar rayuwar mu ta yi bambanci da al'adar wasu wurare su wasu wurare sun riga sun saba ko makarantu ne za a gani duk makarantar da kaje za ka samu get din a kulle ba za a buɗe get din makaranta ba sai daidai lokacin da aka ce zuwan lokacin zuwan ɗalibai ne lokacin na wuce sai a kulle idan an kulle ma in ka zo da ƴaƴanka sai dai ka juya babu wata turawa ba wani neman alfarma roƙo kiran mai gadi na Allah na makara duk ba wannan dai kai sakiyar ba kawo ƴaƴanka ba aka rufe kofa aka jajiyar aka rufe to sai in ka zo ka gani ka juya kuma kuma ka san matsala ta faru za a yi za a yi maka za a yi ladabtar da kai akan wannan to lalle mu ma kuma wajibin mu ne mu tarbiyantar da kanmu tarbiyar da za mu zama tsarin mu yayi daidai da sauran mutanen duniya dan bai kamata mutane su zama su ne za a zo kasar su a rinka ganin ba su da tsari ba wannan dai tsari haka musulunci ya tsara mana wai za balagal atfal minkum huluma idan kuma yara suka kai mafarki suka balaga kenan gaba daya wannan ana maganan yara ne wanda basu balaga ba amma sun dan girma haka daga yan shekara kamar shida har zuwa kamar yan shekara goma sha biyu sha uku sha biyar to da su ake yi to amma in sun balaga fa sun kai sha biyar zuwa sha takwas zuwa ishirin falyasta azumi su kan su nemi izini cikakke kamar su adamin lazina min qablihim yanda magabatan su suke yanda manya suke neman izini su ma sun zama manya kawai babu lokacin da zaka shiga daki ba tare da kai sallama ka jira an maka izini shigowa ba kazalika yubayyinu Allahu lakum lakum ayatihi haka Allah yake muku bayanin ayoyin shiriyarsa wallahu Allah alimun ya sake maimaitawa masani ne fa da abin da yake hukuntawa a kanku hakimin mai hikima ne da ya ba ku irin wa'annan hukunce hukunce wani lokaci wani ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son in zan shiga wurin bai yanzu ya rasulullah in zan shiga wajen baba ta sai na yi sallama yace kai sallama kwarai ce mahaifiya ta ce wanda ita ta haife ni ita kwarai sai ka yi sallama ka jira ta maka izini ka shiga ya rasu lallai mahaifiyan ta ita kana son ka ganta tsirara ta ce a ya rasu lallai ta tuni ne izini kaga wato tuntuni ya matsa ba a fito masa da hikimar ba tun da aka fitar da hikima daya sai ga abun ashe babban hadari ne ta ce to ka nemi izini saboda mutum yana ɗakin sai kan sake ne yanda yake so yana ganin shi a ɗakin sai yake ko ba haka ba kawai ka bugo masa cikin ɗaki ai kaga ba kyau na'am
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناه أن يدعن ثيابهن na'am
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم na'am والقواعد من النساء mata waɗanda suka tsufa suka daina ma har suka kai ga sun daina haila ana nufin mace dai wanda ta kai ga ma ba ta sha'awar maza ta tsufa Allah ti la yarjuna nikah wadda ba su ma kaunan su yi wani aure saboda tsufan saboda rashin sha'awar namiji a gare su falaisa alaihinna waɗannan ba laifi a junahun babu laifi a kansu an yaba ala siyabahunna ya zama sun ajiye jilbabin su da himar ɗinsu irin wayannan tsofaffi ba dole ne kuma duk inda za su shiga sai sun shiga da jilbab ko himar suna kamar yadda sauran mata masu kuruciya da maza za su yi sha'awar su ba amma fa gaira mata barrijatin bi zinatin kar ya zama suna fita da ado idan har suna su rinka fita da ado ko to dole su rinka sa jilbab su rinka sa himar wa an yasta atifna amma su kame su ci gaba da sa himar ɗinsu khairun lahunna shi yafi alheri a gare su wannan dai an musu sauki ne saboda kar a takura musu su ba wani sha'awan su ake yi ba kuma a takura musu da cewa duk inda za su je sai sun je da cikakken sutura irin na mace wanda take da sauran kuruciya a jikinta amma inda za su haƙura su ci gaba da sa suturan su yanda da suke sawa ya fi musu alheri wallahu Allah sami'un mai ji ne ga zantuttukan ku alimun masani ne da abin da yake cikin zuciyanku نعم
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله تهية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون na'am to malam yayi shir yayi wani sharhi bayani anan yace mace ita ta fi sanin kanta mata kashi kashi ne akwai mata wadda in ta tsufa tana bukatar miji shi yasa a can aka ce su kame su ci gaba da sa kayan su shi yace musu alheri irin waɗannan matan kenan sai yace akwai wata kissa an hakaito cewa wata tsohuwa ba ta da lafiya rashin lafiyan ya ɗau lokaci gashi ta tsufa gashi ita ba mai lafiya ba ne dan tsawon lokaci kaga wanda ta tsufa kuma ba ta da lafiya ai sai a ga ba ta da wani bukatar miji ko sai ‘ya'yanta suka nemo likita ya zo ya duba ta da ya zo ya duba ta sai ya zo ɗaki sai ya ga ta ci kwalliya ta sa kayan ado masu kyau ta sa ɗan kunnaye masu kyau ta sa warwaro masu kyau ta shafa turare da ya duba sai ya gaba wani ciwo a jikinta sai ya fita shi ba ta da matsala ku je ku nema mata miji ta yi aure ina ce mijinta ya rasu ba ta yi aure ba ne suka ce eh sai ta yi aure ciwon ta kenan sai ya'yan suka ce haba likita mace irin wannan za ka faɗi wannan magana kan ta da cijuwa ga shi kaza kaza kaza sai ta ce kai jir da ku ku kuka fi sani ko likita ne fi ku sani kun ga irin wannan tsohuwa tana bukatar miji kenan ko ba haka ba saboda haka ciwon ta ashe rashin miji ne wannan ciwon nata yace kuma misali na biyu akasin wannan shine rabi'atul adawiyya wannan mashahuriyar sufiyan nan mai zuhudu an haka an rawaito cewa rabi'atul adawiyya lokacin da mijinta ya rasu hasan al-basri ya je gurinta tare da wasu mazaje da suka raka shi ya nemi izini ta masa izini ya shigo sai ta sake labule tsakaninta da shi baya ganinta ba ta ganinta sai hasan al-basri ya ce mata yanzu mijinki ya rasu mace kuwa kowace lokaci tana bukatan miji da zai aure ta ya kamata ki yi aure ta ce haka ne ku nemo min wanda ya fi ku ilimi ya zo mu yi magana da shi sai suka ce to ai ba wanda ya fi ilimi irin malam ya san albasiri kenan to sai ta ce to zan tambaye ka abubuwa guda hudu ya ce bismillah ta ce idan an karbi raina akan imani zan mutu ko akan kafirci lokacin da za a karbi raina Hassan al-Basri ya ce wannan gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah ta ce idan munkar da nakiri suka tambaye ni kowane irin amsa zan ba su kana a sanin ka zan amsa musu amsa ne wanda yake cikakken amsa wanda yake na gaskiya wanda ake bukata ko kana jin zan iya yin kuskure a lokacin sai ce mata wannan ma gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah ta ce idan aka fitar mun da takarduna a ranar kiyama a sanin ka da hannun dama zan karba ko da hannun hagu ta ce wannan ma gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah ta ce idan aka yi kira aka ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a cikin wani fariqin kake jin zan kasance yace wannan ma gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah ta ce to ni na san wa'annan hudun gabaki daya wanda ya san wannan abubuwa guda hudu ba ya bukatan aure sai dai ya kai hasan ina roƙonka don Allah nawa nawa ne kashin hankulan mutum ya ce kashin hankulan mutum goma ne hankalin mutum ya kasu kashi goma kashi tara na maza ne kashi ɗaya na mata ta ce kuma to sha'awa kashi nawa ne ya ce sha'awa ma kashi goma ne kashi tara na mata kashi ɗaya na maza sai ta ce masa to ni na duk da ni mace ce ina da sha'awa kashi tara na iya kare kashi taran nan da kashi ɗaya na hankali one over ten na hankali na na iya controlling din nine over ten ko na sha'awa na yaya aka yi kuma kai da kake da nine over ten na hankali ka kasa kare one over ten na sha'awanka ce to da haka ba ni ba kai ka tafi abinka su kun ji sufayen hakika eh su ba neman mata suke ko neman maza ba eh su gudun su suke yi shehu ya faɗa a cikin wasiyan sai yace a nan a zawiya na akwai samari samari ne ba su daɗe da aure ba sun zo zikiri kawai suke sun shagala da Allah sun manta da amarinsu ba wanda yake korawa sai na leƙa cikin zawiya ce kai ba ango bane tafi gida a kwana kai ba ango bane tafi gida a kwana kai ba ango bane tafi gida a kwana sai dai da umarni da al-ikra har da tilasta wani wani in na ganin in ce ko an kore shi ma yace hazihi talamizati wal ghairu la yace in dai muridai na ne waɗanda suke arifai to waɗannan su ne ɗalibai na su ne almajirai na wanda ba haka yake ba ƙarya yake yi ba almajirai na ba ku ji da gaske laisa alal a'ama harajun babu laifi akan makahu wala alal a'raj harajun babu laifi akan gurgu wala alal marid harajun babu laifi akan marar lafiya su tsaya su ci abinci tare da 'yan uwansu wato su shigo cikin mutane su shigo cikin gida su ci abinci ita fi mu'akalati muqabilin su ci abinci tare da yan uwansu wanda suke irin su ko wanda suke tare yan uwan taka tana tsakanin su saboda me a zamanin farkon musulunci wai sai makaho ya ce idan na ci da masu gani me yiwa ɗayansu ya race da wani abu wanda yake so ya ɗauka ni sai in ɗauka don ba na gani za mu ci abinci a kwano mai yiwa wani ya ga wani ƙashi ya ba shi sha'awa ya kai yana son ya kai har ya ɗauka ni kuma to ban gani ba ban ga inda idanunsa ya dosa sai in ɗauka haga na ban kyautata masa ba kenan kuna da irin wannan tausayawa junan nan su dama yusiruna ala anfusihim walau kana bihim fasasa sukan zaɓi son wani a kan nan ko da suna da bukata don ba na gani walbasiru ya ƙula aka sa zalika shi ko mai gani yana faɗin sun koyar haka ya ce ni kuma maiwa makaho ga abin da yake bukata ni ina gani ina ɗaɗɗaushe masu kyau shi ko baya gani kaga sai in kware shi dan haka bai kamata mu ci abinci tare ba kowa ya zama da nashi kwano shine aka ce a ba laifi sai aka ma hada duka ka ci da miskini miskini ci da mai lafiya mai lafiya ci da miskini duk wannan ba laifi su ci abinci a tsakanin su wala anfusukum ba laifi a tsakanin ku ko da juna masu lafiyan ma an ta akulu ku ci fi buyutikum a cikin min buyutikum daga cikin dakunan ku mutum ya shigo gidanka ka kira shi in dai da izinin ka ne ya shigo gidanka ya ci abinci babu laifi ka ci da kai da ƴaƴanka babu laifi ka ci da kai da matanka babu laifi ba sai an yi wani kwanan mai gida ba lallai ba ne ba shari'a ba ne al'ada ne sai kwanan mai gida daban kwanan mata daban ba lallai ba ne ko kwanan ƴaƴa daban kwanan manyan gida daban duk babu wannan ba lallai ba ne kuma ba laifi ku shiga taku lokaci min buyutikum ko a gidanku aw buyuti abaikum ko kuma ku tashi ku je gidan iyayenku ku ci ka je gidan ma- in gidanku ba ɗaya ne da mahaifiyarka ba ka je ka shiga ɗakinta ta kawo maka abinci ka ci mahaifiyarka ba matsala ba za a ce wannan katin mai gida kuma me ya kawo shi ɗakin ki kuma yana cin abinci ba ai ɗanta ne ko ba haka ba aw buyuti a- a- abaikum iyayenku maza kenan gidan iyayenku maza babanka ne da ya dukokin ya- ya- ya- ya dukokin ka ko ka shiga gidansa a sa maka abinci kana cin abinci a cikin gida a wajen ya dukonninka ko da kai magidanci ne ba matsala ai gidan babanka ne ko ba haka ba aw buyuti ummahatikum ko dakunan uwayenku shine wanda na fara gabatarwa kafin in faɗi na na na iyaye maza ɗin aw buyuti ikhwanikum ko gidan ƴan uwanku ku je gidansa dan uwanka ne ka shiga ɗakinsa ka ci abinci a ɗakinsa ba laifi aw buyuti akhawatikum ko gidan ƴan uwanku mata ka je gidanta tana aure a gidan ka ci abinci zai ga mutum wai in ya zama saurayi wai ba ya shiga gidan wai ba zai je gidan kanuwarsa ba musamman kanwa ma ko a ni yanzu zai shiga gidansa a ni babba ne ba ba haka aka ce ba ai zumunta ne ba laifi ka je gidan kanuwarka ka yi sallama kai dai ka nemi izini mai gidan yana nan ka shiga shiga daki da shi ku gaisa da ita yar uwanka ce babu wani tsari a tsakaninku da ita nan aw buyuti a amanikum ko kuma ɗakin baffanninku maza yayin iyayenka yayin babanka ko ƙannan babanka aw buyuti ammatikum ko ɗakin gwaggwanninku mata mata ne yayin babanka ko ƙannan babanka aw buyuti akhawalikum ko ɗakin kawunninku maza kawunka ne kanin babanka ko wan babanka ba laifi ka je wurin sa ka zo gidansa ya sa maka abinci ku ci abinci a gidansa ka zauna ku tattauna da shi ba laifi aw buyuti khalatikum ko ɗakin wato ummominku ummomi wato yan uwan eh, uwa to su ne ake ce musu ummomi don gwaggwani su ne yan uwan uba to amma akwai masu hausa wata iri suna caccanza ni da iya hausan da muka saba wannan muke faɗa umma ita ce kanuwar uwa ko yar uwa to ba laifi ka shiga ɗakinta da izini ta sani ta kawo maka abinci ka zauna ka ci aw ma malaktum mafatihahu ko kuma an baka mabudi aka ce gashi mabudin gida kaza to dan ka shiga gidan ka zauna ka yi wani biyan bukatan ka na cin abinci ko bacci ko hutawa ba za a ce ka yi laifi ba aw sadiqikum ko ɗakin abokinka ne ya kira ka ya maka izini ka zo ka shiga kar ka ce ba za ka shiga ba ka shiga ku ci abinci da shi amma ba irin abotan da ake yanzu ba eh abotan jahiliya sai mutum kawai wai baya nan kawai wai sai ka fada gidansa ka fada gidansa kuma ai wa ai gidan abokinka ne ka samu matarsa ku yi ta taɗi a je a kawo ma abinci ai menene wannan jahiliya ne ba musulunci ba ne musulunci bai ce ka shiga ba sai da izininsa yana gidan har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan misali wani mutum amininka yayi tafiya to kar ka shiga gidan matarsa sai tare da dan rakiya idan larura ta kama an gane shi ma wallahu alimun hakim kuma wa allama annabi sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal hikma kar ka shiga sai da wani dan rakiya balagagge ko da ya baka izini cewa ka rinka shiga gidana kana ba su kudin cefane ko kana duba halin da suke ciki ko mai manzon Allah ya ce kar ka yadda ka shiga sai tare da wani mutum dan rakiya na ɗaya dai ka gina zuciyar mutane ka kare wasu wasin shaidan a cikin zuciyar mutane da an ga kun shiga tare da wani mutum babba a ce to ba hankali sai ka ga ba- ba- ba- ba mai da hankali akan ko ba tuhuma akan ko ba haka ba amma a ga ka shiga kai kadai kana fita ba za a amince da wannan ba shaidan zai sa wani za a fara wani tunani ya fi tsarki gare ka kuma ya fi tsarki ga ita matar da take cikin gida sannan kai ma ka samu tsira mai yiwa dama tana jin haushinka ka taɓa sa yayi amarya ko ba haka ba kawai ka shiga ta rike ka ta ce ka zo da wani mummunan amanufa waye shaidan ka babu ko to kaga ashe kana bukatar dan rake da zai maka kariya daga wayannan sharori din in za in ta mata kaidan suna da yawa tana damar ta iya shirya maka wani gadar dare kawai ta ce ai gashi gashi ba kuma abin da ya faru kaga shikenan kana da mafita tun da kai kadai ka shiga baka da shi don haka maganar shiga wajen abokai abokin aka ce ba wajen matan mutane suna bata fassarar ne wajen abokinka aka ce ba wajen matar abokinka ba ko wajen matar abokinka aka faɗa nan to ɗakin abokinka aka ce au sadiqiku ai baitu sadiqi ɗakin abokin shine shehu yace haza idza tayaqqana ribahum bizalika wannan fa duk sai ka sakankance da yardan waɗanda aka ce ka shiga wurin su sun yarda da ka shiga din idza tabayyana annahu bidukhulihi baita akihi وتناول ما شاء من بيته يرضى الأخ ولا يجيزه in ya tabbata cewa in ka shiga ɗakin ko da ɗan uwanka ne wanka ko ƙaninka ko wani abu ka ci abinci a ɗakin ɗan uwan naka zai yarda ba zai fushi ba kharaja ibnu abbasin shehu yace ibnu abbasin ya fita waraja sai ya dawo ko waje da jama'atan min sahaba dakalu baitahu sai samu wasu jama'a daga sahabbai a cikin gidansa wa rafa ul firashi sun daga cincida wa kana idda kada da amanta ta firashi ya dama ya dora wa ya aje wani abinci sun san abincin su ba irin da kuffe bane irin su dabino ne da sauransu a karkashin shimfidan sa fasahara juhu suka fitar da shi wa saro ya akuluna suka kama shi fa ata mustabshiran yazo yana farin ciki wa kana yace haka za adaratu ad-darbayn yaf'aluna haka nan na samu magabata na suna aikatawa ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabon manzon Allah haka suke yi sabo in sun je gidanka in dai suka ga abinci sai su ci abun su laisa kharajun bainahum ba su da wani damuwa tsakanin su haka suke kullu man da kala baita sahibahu duk wanda ya shiga gidan abokin sa waje da sai ya samu wani abu yuhibbuhu da yake so ya tanawalahu faqat sai ya ɗauka shi kawai abinsa bai damu ba wa adatul arabi al'adar larabawa annahu su kanu sun kasance yastajizuna suna hallata idan safar insanu mutum in yayi tafiya wa ishe yaji kishin ruwa wala kiya hayawanan ya gamu da wata dabba li ayi ahadin ko nawaye ya akuzu sai ya kama dabban waya halubu ya tatsi nonon ta wai rabu isha laisa fi zalika sai in ba wani abu da mutum yake ji a ransa wannan haka suka saba حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الهجرة لوكة دي في الهجرة إلى الغار يجي وجن كوغو خرج أبو بكر أبو بكر يفتو ونكي رائع يجي مدى ونمكي من قريش من قريشاوة قال له سيتي مسا أتيجا نمك لبن أقوي ما سنونو أشكين أواكينكا قال نعم يتي إيه فأخذ شاة وهلبها sai kama akuya kawai ya tatsa ya ce dan Allah dan taimake ni in dan tatsa ko kuma dan Allah dan tatsa mu kawai ya ce kana da a cikin akwai awakin ka akwai mai nono ce ya kama wace ce aka sai kama kawai ya tatsa wa ta biyar rasul sallallahu alaihi wasallam ya kawo manzon Allah fa shari'a sai ya sha لأن هذا كان من عادة قريش لو أن cikin al'adan قريش يفعل يفعله بعضهم لبعض ساشن سينا يما ساشي haka ba su damu ba فقبلته الشريعة sai shari'a ta karbi wannan kama da uhu yadda suka ajiye shi kenan sai ta sashi a tsakanin al'akari makusanta dangi ta ce to dangi su rinka yi sai aka sashi irin wannan a tsakanin dangi laisa alaikum junahu kuma ba ku da laifi an ta'akulu jami'a ko ku haɗu a ƙwariya ɗaya ku ci abinci tare au attatan ko kowa a sa masa nashi a filet ɗinsa ya je ya ci ba laifi ba ne sai za da kaltun buyutan amma in za ku shiga ɗakunan fa fa sallimu ala anfusikum ku rinka yin sallama wa kanku in ba kowa ko da ba kowa in za ku shiga ɗakunan sai ku yi sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ba kowa a ɗakin sai ka shiga sallama alheri ne muna ta wani rowanta sai ka ji an ce gara ma yanzu abu ya yi kyau ko da in mai gida ma wani wuri ma in mai gida musamman a ƙauyuka in mai gida ya shigo ya ce assalamu alaikum ce sai ka ce bako wai sai ka ce bako ai sallaman addu'a ne cewa kake Allah ya sa ku zauna lafiya kuma su cewa alaikum salam kai ma Allah ya sa ka zauna lafiya sallama addu'a ne muna da da yada al'amari ne tsakanin mu na zaman lafiya shi yasa manzo Allah ce ku yada sallama a tsakanin ku ta tsakanin mu mu zauna lafiya inda muna sallama kamar yadda manzo Allah ya ce da mun zauna lafiya kowa yana ma dan uwansa addu'a zaman lafiya amma mutum ya zo kawai yana tunanin ya ga gemun kama ya gani wani irin karkacewa yi kai wani sannu da yawa wai har mutum ya yaje ce maka akara maka Allah amma ba zai ce assalamu alaikum ba wai Allah ya ce Allah ya girma maka amma ba zai ce Allah assalamu alaikum ba saboda bala'in bid'a bid'a rarraba kan al'umma saboda haka lalle ne mu rinka yin sallama wa junanmu manzon Allah ce baka zama mumini sai sai ka yi sallama wa man liman arabta wa man lam ta'rif sai ka yi sallama ma wanda ka sani da wanda ma baka san shi ba kai masa sallama ita ce kuma addu'a gaisuwa tsakanin yan aljanna duka salamu ne wata yatin fiha salam to idan kuka shiga dakunan da ba kowa ma ku yi ma kanku sallama ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin aka ce in kai haka mala'iku za su mayar maka tahiyatan Allah ya ce ai wannan sallaman nan wata gaisuwa ce min indillahi da kuka samu kyauta daga wurin Allah ya baku mubarakatan mai albarka tayyibatan tsarkakekkiya eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataita baitaka in ka zo ɗakin ka fa sallim kai sallama in kana fihi ahadun wa in lam yakun fihi ahadun fa sallim ala ibadillahi salihin idan akwai mutum kai masa sallama in babu kai sallama wa bayan Allah na gari wa salli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal kurismallahi tabaraka wa ta'ala ka ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala na wannan yana cikin muwatsa kazalika yanda kuka ji waɗannan ayoyi yubayyinu Allahu lakum lakum ayati Allah yake muku bayanin alamomin shiriya na addinin ku la'allakum ta'qilun watakila ku za ku fahimci haka ku yi aiki da shi sallallahu na'am na'am inna
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعجلوه إن الذين يستعجلونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استعجلوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم wannan kuma ladabi ne na wajen zama idan mutane suna zaune da shugabansu shine aka fara buga misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal mu'minuna mu'minai sune allazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rasuli suka yi imani da manzon Allah wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suna tare da shi akan wani al'amari wanda ya hada su kaman yana musu wani jawabi ko kuma sun zauna tare da shi ana wani tattaunawa to lam yazhabu ba wanda zai tashi ya bar gurin ya tafi kuma hatta ya ta'azinu sai sun nemi izinin sa shi yasa mafi yawancin ana wani zama ko ana wani mitin ake cewa ka nemi izini kafin ka fita saboda a san zaka fita to an dauko ne tun daga ladabin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce innal ladina yasta'zinunaka wanda suke neman izinin kan nan in za su fita ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasuli wa inna sun imani da Allah sun imani da manzon Allah shi yasa suka san girman Allah suka san girman manzon Allah ba sa fita sai ya ba su izini su fita fa idan su azanu ka liba'd sha'anihim idan suka nemi izinin ka za su je su biya wata bukatar su kai kuma ya rasulullah fa azan kai izini liman shi ita minhum ga wanda ka ga dama in kuma akwai wanda kake ganin tashin sa damuwa ne ka ce kar ya tashi domin akwai wani abu idan wani ya tashi a wurin taro to zuciyar wasu mutane gaba ɗaya sai su tashi daga wannan tunanin muhimmancin abin da ake ciki wasta gafir lahum Allah ka nema musu gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sadaq Allahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin minti shida to mu yi hasbun Allah wa neman wakil kafa goma sha ɗaya Allah isan mana fitinonin da suke faruwan nan Allah ya kwantar mana da su Allah ya daidaita kan al'ummar musulmi Allah ya samu zauna lafiya ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا كفى أخو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كفى أخو أخو karanta ya shafi kafa uku uku akwai wani wanda mahaifinsa yake asibiti ba da lafiya Allah ya yi masa sun marasa lafiya ma Allah ya yi masa masu lafiya Allah ya kara masu lafiya ya shafi ya shafi ya shafi ya kafi ya marafi ya su da da muke wani tsanukan afa wani afiya ta marafi da ya mafi din da malaka فاتح ما صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wanda da suke mana taimako wajen gudanar da wannan tafsirin Allah ya saka musu da alheri mutanen da suka tara taimakon sunan masallaci da na hadiyar rasul da na sauran yadda suka ba da manya-manyan gudunmawa kuma wanda suka sayi janaraitan masallaci duk Allah ya saka musu da alheri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin